الكاتم لما أغلق والكاتم لما سبق ناصر الهدي بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه وما توفيقي إلا بالله اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل والله المستعان على ما تصفون باهك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يو منا تقص جوات الرجب هجرة دبو دا دا دريو دا أربعين دا أكو واللي دي دا قوم جوات البيو شكرة dubu biyu da ashirin da biyu wannan karatu na littafin ruhul adab lima hawa min hikamin wa adab na maulan mushu ibrahim radiyallahu anhu wa ardahu wa annabihi yau shine halka ta daya insha Allah tabaraka wa ta'ala wanda zai dinga zuwa mana insha Allah tabaraka wata'ala duk sati ranar alhamis wannan kuma ba yana nuna cewa karatun hallul masail ya tsaya ba a'a za mu dinga yin mazajin su ne tare kuma munufa cikin sanya wannan littafi na Maulan Musho Ibrahim radiyallahu anhu shine suka umarni na jagoran mu zuwa ga Allah tabaraka wata'ala murshidinmu marabbinmu a shehinmu mulanmu Sheikh Sharif Zakariya radiyallahu an saboda haka kuma da ke al'amari ne na izini kusan sai a ce abin ya zo a daidai lokacin da ake bukatarsa shi ladabi wani abu ne da yake gishirin tafiya zuwa ga Allah tabaraka wata'ala a ina iya tunawa marigayi Sheikh Ismail Khalifa Khalifan Shehu Mahan Tijjani zangon bari bari radiyallahu anhu lokacin da aka nemi a sa wani littafi na ɗariƙa saboda aka sai ce to abinda za a sa za a saka ruhul adab ne abin da yasa za a saka littafin ruhul adab saboda karancin ladabi da yayi yawa kuma saboda nufin nasiha ga ƴan uwa ƴan ɗariƙa kan alazumci ladabi don ka aje ɗan abin da ake da shi a cikin faranti a yi ɓarinsa ga baki ɗaya Allah tabaraka wa ta'ala ya tsare mu Allah ya kiyaye mu saboda haka wannan littafi na ruhul adab shine farkon shine farkon littafi da Maulan Mushu Ibrahim radiyallahu anhu ya fara wallafawa a duniya wanda wannan littafi kadai ya isa ya nuna maka wato irin matsayi da makana da Maulan Mushu Ibrahim radiyallahu anhu yake da ita kamar yadda aka sani shehu radiyallahu anhu an haife shi ranar alhamis bayan la'asar yayin da watan rajab ya raba shekara ta dubu ɗaya da ɗari uku da sha takwas an lura akwai tarihin shehu da aka rubuta aka ce an haifi shehu dubu ɗaya da ɗari uku da ashirin da haka shehu radiyallahu anhu da ya ga wannan tarihin ya tambayi ɗaya daga cikin jagororin murtaniya wanda suka yi wato rubutun sai shehu ya ce masa agun manya ka karɓi wannan ko abun manya ka karba to shikenan gaba dai gaba dai ga shekarar da aka haife ni in za ka yi wannan ka bashi amma gaba in za ka yi rubutu ga shekarar da aka haife ni dubu ɗaya da ɗari uku da sha takwas aka haife ni hijiriya in ji shehu kuma suna nan da takaddar wadda shehu radiyallahu anhu ya rubuta musu cewa ga yanda aka haife shi amma a wannan lokacin ya bacci a matsayin 1320 din yace ya bari amma gaba ga tabbacin shekarun da aka haife shi radiyallahu anhu saboda 1318 a wani gari da ake ce masa ɗaiba kuma wannan gari ɗaiba mahaifin shehu radiyallahu anhu shehu abdullahi shine ya gina wannan garin a birnin Kaular a Senegal wadda yau fati radiyallahu anhu biyar ga watan Rajab din dai shekara ta biyar Hijiriya aka binne shi a Madinatu Kaular radiyallahu anhu muna roƙon Allah ya lamunce mana kai ziyara ga wannan babban gari na babban masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to shehu radiyallahu anhu yayi wannan waka ne akan wani bahari ne sharif ana ga rajaz ne ko rajaz ne yaqulu ibrahim najl alhaji abdul ila eh yawa yaqulu ib mustafilun yawa sadaka baharul rajaz ne a kansa aka yi wanda idan an allura galibin manzumat a kansa ake imamu suyudi a kansa ya yi alfiya ko a marwiyu zainun fal bukhari yufa mali muslimin fama a wa sharɗahuma fa sharɗa awwali fa sharɗa awwalin wa sajin summa ma kana ala sharɗi fa tan gairi mustaqilun mustaqilun mustaqilun bai kuniya ma akan haka aka yi ta ko wa ma udifa lin nabiyil marfu'u wa ma li tabi'inhu wal maqbu'u albiyatu ibnu ma ibnu ibnu malik ita ma bahar da ne salatatan bi ta'i kullil ashara fi addi ma ahaduhu muzakkara to galibi manzumat a akan wannan baharin aka fi yin su din milha haka ne duk akai aka yi aka yi su saboda haka shehu radiyallahu anhu kaga kenan shi ma wato ya bi gwadaben wanda suka gabace shi akan rubuta manzuma ta ilimi ya zaɓi wannan bahari na baharul rajab a shi ya rubuta ruhul adab radiyallahu anhu shehu yace yaqulu ibrahimu najlul haji abdil ilahi badari lal wahaji baiti na farko kenan yaqulu ibrahim ibrahim yana fada shi alqaul shine lafazi mai shiryawa zuwa ga ma'ana shine alqaul al-lafzu ad-dalil lil ma'ana lafazi wanda yake nuni zuwa ga ma'ana kenan lafazin da baya nuni zuwa ga ma'ana wannan ba kauli bane an fahimta in aka wani zance da kwata-kwata bai shirye ki zuwa wata ma'ana ba yi ko bari ko wata ma'ana da za a gane ko da magana wannan ba kauli bane in kuma dan haka yanzu idan nayi haka me kenan zo ko to kauli ne sai a ce qala haka za bi ra'atihi ko ba a gani a hadisi a ce qala haka za bi yadihi wa ashara ila kaza wa kaza ana gani yayi haka da hannunsa yayi nuni da kaza da kaza ko saboda haka alqaul al-lafzu dalu limana yaqulu ibrahim ibrahim yana fada ma'ana shine wanda ya fadi wannan fadin radiyallahu anhu shi ibrahim in yace nan radiyallahu anhu wanne najlul haji annajlu a larabci shine shine al-ibnu haka ne abdul ilahi bawan abun bauta da gaskiya shi sho ibrahim din nan abdul ilahi ne bawan abun bauta da gaskiya kaga shi ba ya fita da wato shi ba abdul dunya bane ba abdul dirhami bane ba abdul dinari bane ba abdul bai'i wa shira'i bane shi ba bawan duniya bane ba bawan dirhami bane ba bawan dinari bane ba bawan siye da siyarwa bane a'a bal huwa abdul bari dai shi bawa ne bil ubudati da ibada wadda take mai cikakkiyar yanci saki babu kaidi me yasa saboda ya yi istigiraki cikin jamalar ubangiji da jalalar ubangiji a cikin halin mahau da sahau a cikin istigiraki yake in an ce halin mahau fana'i kenan lokacin da kai a ganinka sabuwa duk ta kare sai sabuwar Allah har taka shine halin fana'i shi kuma halin sahau lokacin da zuciyarka tana tare da wancan halin cewa duk kowa da komai samuwarsa babu ce in an danganta da samuwar Allah a ranka haka kake ji amma kuma a zahiri kowa kana tabbatar masa da martabarsa ka gane wannan wane ne me yasa aka halitte shi me yake yi ya me manufa cikin zabe wannan halin baqa'i kenan shine shi yace fanaitu bihi ba'dal baqa'i fa yastawi fana'i bi khairil alamin baqa'i ko da haka wannan shine halin kamala a gurin bayin Allah wanda gashi kana cikin fana'i a ranka amma kuma a fili kana cikin tamyizul maratibi shine halin sahau da mahau ko a ce halin fana'i da baqa'i bi ibaratin ukhra to abdul ilahi wato najul alhaji abdul ilahi dan dan bawan Allah wato baban mahaifinsa kenan shi abdullahi inyas radiyallahu anhu badarina wanda baban nan namu shine watan mu alwahaj wanda yake mai huruwa haske mai kalkali anan yayi tasbihi ko ya kamanta sayyidi abdullahi da wata mai huruwa haske ko me yasa tasbihin wannan wato ya kamanta hissiyi da ma'anawi ne ko ko ya kamanta ma'anawi da hissiyi ko ko ya kamanta hissiyi da hissiyi ko ko ya kamanta ma'anawi da ma'anawi ya kamanta hissiyi da hissiyi haka ne wata ya ana ganin sa hissiyi hasken wata ana ganin sa shiwa abdullahi hissiyi ne ana ganin sa ko za a iya riskarsa da ido a taba aiwaye shi ma wata gashi haka da haka ya kamanta me hissi da hissi ya rage ya rage wannan din balaga ni wani balaga ba wannan irin tashbihi ne balig ne ba saboda an shafe an shafe babu babu adat babu wajen shubi ba to to to yau wato kuma an shiga isti'ara ko majazi ko waye shi ma sai Allah labo saboda kamanta hissi da hissi ne ne wani irin nau'i ne na na eh wani iri ne wannan to amma dai me wajen shubi din yawwa idan wata ya haska me yake tafiya duhu ko in haske zo sai duhu ya tafi to shikenan da shehu radiyallahu anhu manta babansa da wata mai haske to shi ma mahaifin shehu radiyallahu anhu ya gusar da duhun jahilci da shari'a ya gusar da duhun ri da ɗariƙa ya gusar da duhun hijabi da haƙiƙa an bayyanta ka gani duk wannan dubban guda uku shi ita shari'a tana gusar da duhun jahilci ne wahayi ai imani ne yake kaud da wahayi wai ka ji kana dan wani kokonto kan wani abu na sufa Allah ko wani ikon Allah ko ma ka ji kana yi yanzu za a ce kaza imani in ya samu tamakkuni a ranka sai ka ji duk abin da aka faɗa ka ne ka yarda ko to da haka imani yake tafiyar da wannan kokwanta kokwanta shi kuma ijabi me yake tafiyar da shi hakika yake tafiyar da ijabai sai ka gane Allah tabaraka wa ta'ala shi kadai ne gaskiya abinda ba shi ba duk halika bi anna Allah huwal haqqu wa anna ma tad'una min dunihi al-batil ala kulli shay'in ma kala Allah batil saboda haka har dai ya bashi wato fitowa wadda take mai walƙiya kuma mai tattarawa ga haƙiƙa wanda ake ɗoso hasken annabi sallallahu alaihi wasallam daga gare shi da shirye shehu Ahmad Tijjani radiyallahu anhu shi baban shehu kenan saboda ne ai shi shehu Abdullahi a gunsa shehu radiyallahu anhu kawai ya karatu ko ya gunsa ya walam ya talaqqal ilma ala ghairi walidihi yawa bai yi karatu a gurin wani ba shehu Abdullahi ba a nan ya karatu ya ƙare amma idan kana muɗala'an littattafai na su Murtaniya da Maghrib idan zaka ga sun yi maganar shawar da su mutanen Maghrib suna ganin shau suka yi rajin malamin sa ne su kuma mutanen Murtaniya wasu suna ganin shau Abdullahi Shinjida shi ma malamin sa ne an bayyana da haka in ka duba shi wannan sharhi na nailul arab za ka ga sun ce bayan wafatin shehu abdullahi to shehu abdullahi al'alawi a sharif shi ne a shinjiɗi ko wanda ya fito kawalak ɗin nan zagayen ana tarihin shehu abdullahi neman yana so ya samu tsanin waye sahibul faidati to da haka to da za ka ga shi ake faɗa ya zo gidan ya samu shehu abdullahi har dai da ya wafati ma ya zo ya sauka a bukkan nan ta shewar da suka tattauna cewa to su mutanen Murtaniya suna ganin wannan kaman shi ya ci gaba da hadanar Shehu Ibrahim radiyallahu anhu amma abin da yake tabbaci daga zancen Shehu shine wa qattan mafati inda mahadi wa qad anat jami'u rijalil ghaibi ta ta qada'i haka lamarin yake tun ina shimfida jego abin da ran riska na mukami Allah ya kai ni tun a wannan lokacin ina ba ta an fahimta kawai da ita wannan kujerar khilafa ga tsarin da aka sa mata da aka wani ba zai hauta ba sai lokaci kaza shikenan sai lokacin yayi sannan wani zai hau da haka su to zaka ga anan suna nuna cewa ثم بعد ذلك كان في حضانة الشيخ الكبير والقمر المنير الحاج عبد الله الشريف العلوي الشهير هو shine ya cigaba da kulawa raino na da tarbiyya to da haka ya zama masa fakana lahu fathan aliyan alama ta kaddama ya zama masa fatahi madaukaki abta abinda ya gabata wasabat fil qadami ya zama shine tabbatar diddigensa hatta qala bi ba'd al akhbar anhu har yana fada shi shi radiyallahu anhu cikin bada labarin da yake kan shi Abdullahi Sinjide yana cewa innahu al walidur ruhi shi ubana ne na ruhi an bayyana kaga shikenan wannan cewa abin da shehu ya karbi abubuwa a gurin sa innahu al walidur ruhi to bayan shi ko ba sun makana fi wilayatul qulubil jami wal barqil lami zil faidul hami maulana alhaji ahmad sukairat al-ayashi ko amma kuma shehu sukairat radiyallahu anhu yana cewa a mene fa anta alladhi qad sirta fil khatam al fassa shahidtu lakum fathan mubinan bima lakum bil haqq fi ahli tariqati qad khassa ko eh wa mene shehi tijaniya khatiman وأنت الذي قد صرت في الخاتم في الخاتم الفصاح إن شو تجاني غوبي to kai kai ne babban abun in an yi ba yanzu kamar sharbin nan ai ai akwai wannan shine in aka ce kamar zobe wannan ya sunan babban yawa dutsen zobe to shi ake cewa shine fasu shine ado kaga wannan kuma kamar a sarka za a ce akwai ikidu akwai kuma wannan din ko alyatimatu yawa kwadan sarka mala abbato kwadan zobe shine fassu wannan kuma shine dan absullin silin ko to idan shehu tijanar dalawun zobe ne to kai kuma kai ne kwadan haka shehu suka yi raji yace wa shehu radiyallahu anhu a cikin wannan kasida ta sa wanda yace mashhuriya wanda ya kata a taron marugo ko to shikenan a wanda kishiyo suka raja silsila ga hadiya shi ake dangantawa zuwa ga Abdalawi har zuwa ga Shehu Tijani radiyallahu anhu bayan haka ya zama rahmatan lil ibadi kuma malja'i ga dukkan haribi wa nadir to abin da nake so mu lura da shi anan wanda da yawa da yawa ɗan uwa muridai wannan abin ya kuyan musu shine idan kana tare da jagoranka da yake janka zuwa ga Allah kake karban ilimi gare shi ilimin nan na addini ya za ka yi sallah ya za ka yi jara kuma sai ya zama aka yi sa'a kana karɓar ilimin ɗariƙa a gurinsa kuma kana karɓar ilimin wato maƙamul ihsani a gurinsa duka akan samu kakan samu wanda ka rabu shehinka shi abin da yake da shi yana da ba'i a ma'arifa amma kuma bai da ba'i a wayannan ulum din na shari'a to wani in ka taso to sai baka a ce sai je ka gurin malam wani kai littafi kaza kai in sai ce ma daidai ilimin hisabun nan a ce alu ɗaya kenan ba biyu jimun uku dalin hudu irin wannan sai ce je ka gun wani ka je koya maka watakila ya iya zai iya koya maka abin da ya sa ya tura ka gunsa don ya karya nafsinka saboda kana ganin kai ka fi karfin ka je gunwa na karatu na fi shi ilimi kaza na fi shi to dan ya gwada maka baka isa baka kankan da kanka kaiwa sai ce maka ya san bin umarnin sa da zai maka da zaka yi dole ne sai je je ka gurin wane ya koya maka ilimi kaza dan a nuna baka isa ba ko da shi bai kai shahararka ba kai ta yi ka shahara kana wa'azi kana amma kuma nafsu tana zuga ta ranka yana ziga ka yana nuna kai ka isa kai ka sai tura ka gun wanda bai kai ɗaya bisa goman ka na ilimi ba amma kuma wannan ilimin da zaka koya a gunsa baka iya din ba shi kuma ya iya shi kuma ceyin ya iya zai iya koya maka kai kuma ka fi so ya koya maka shi kuma sai idan ya koya ma tarbiyya da ladabi sai ce ka tafi gunsa ka je ya koya maka dole ka je ka zube kaga dai zaka je koyan ilimi gurin mutum dole yana sama kana kaza kaga nan an kaskanta zuciyarka ina ba ta an fahimta to idan malamin idan jagoranka zuwa ga Allah kuna tafa da shi ta yi duk abun sa kake karɓa wayannan abubuwan guda uku in Allah ya ba gamdakatar sai ka samu haka duk ukun nan abu abun sa zaka buɗe risala ka biya ya biya maka abun sa zaka yi ilimin sufanci ya biya maka ya ja ka zuwa ga Allah to ran nan akai ana akai rashin sa'a sai ya wadi ya rasu shi kuma ka'ida muddin zuciyarka bata mutu ba zuciyarka tana riya maka kafuwa ne zuciyarka wata ran zaka ji cewa da ma wani bai samu ba wata ran ta bujuro maka hasada kenan zuciyarka za ta ji ta kwana da wani a ranta cewa ko zuciyarka ta ji ta tuno maka ga wata dama da kake so ka samu in ka samu wani sai ka gwada mai bai kaza kaza ko sai ka keta shi muddin ya mutu da sauran wayannan a ranka to da shauran tafiya sai ka tsaya kai tsayi sai ka ga to shehu da muna tare da shi wa ya fi yi wa shaida a bayin Allah da suke raye a wannan zamanin dole in kuna zaune da shi zaka ji yana shaidar wasu wane mutumin kirki ne wane kaza ne ai wane kaza ne wane to fa shi ba zai fito ka'idar tafiyar mutanen Allah yana da wahala ya fito ya ce maka in na mutu ku koma gurin wani wannan da wahala al isharatu takfil aqil shi nuni yana isan mai hankali saboda haka ba zai gaya ma ba amma dai zai dinga maka zancen wani mutumin kirki ne wani kaza ne wani to yana rasuwa to sai ka tsaya ka ga suwaye yake faɗan abubuwa a kansu sai ka ga ai wani yake faɗa a kai to kunzige sai ka koma gurinsa sai ka je ka ci gaba da abin da ka faro a gurin wannan sai ka ci gaba a gunsa har sai ka samu muradinka idan ka ga ba kai haka ba idan ba haka ba wallahi yana mutuwa in ka tsaya to tafiyar ka za ta tsaya a nan inda ya mutu ya baka a nan za ta tsaya kuma wallahi idan babu wasu kyawawan kayan aiki da makamai wallahi baya za ka dinga komawa abin da ka yadda da shi da abin da ka rika a gunsa wallahi sai ka da kana musu sai ka da kana jin baka yadda ba saboda yanzu ba wanda yake rike ka da haka kan yana kaucewa sai ka kulla igiyar ka da wani ya ci gaba da rike ka in ka ga baka yi haka ba ka zauna lafiya to sai shi in malamin naka shehin naka kenan kan ya rasu ya sallame ka ya yaye ka ana yin haka zai yayi kai ce shikenan wani ku je a ci gaba da kiran mutane zuwa ga Allah yayi maka addu'a sannan karshe ka kawo wasu abubuwa ya baka ya ce ka je wannan ka dinga jan abu kaza ka dinga jan abu kaza to wa'annan abubuwan da zai baka to ko ya raku in dai kana da to zaka cimma muradi wa'annan miyagun ɗabi'u na zuciya da na gaba da duk zaka rabu da su in dai kana yin wannan amma yanzu yaya ake yi da malamin ya ya ya rasu ko shehin ya rasu kowa ya kama gabansa shikenan sai a koma wa shagarewar ne ta mata gaba ɗaya abin da aka sai a da kawai ana rigima farko abin da wa za a naɗa haliba waye sai a ce ai wane ya cancanta ai wane ne a ƴaƴan ya kamata a ba ai wane ya kamata a ba tun daga sannan ba a samu ba sai a samu bangare biyu wa'annan suna sapotin din nan bangaren wa'annan suna sapotin daga nan sai a haɗa rigima tsakani wa'annan su kai hari nan wa'annan su kai hari nan sai kaga an bar system din da ake kai na bin Allah da nufar Allah da san juna dan zatin Allah an koma duniyanci da siyasa da san shugaba da shike nan da rigima sai zama nafsa an raya ta iya rayawa abinda za ake so a rabu da shi a kashe shi sai a da rayawa shike nan ne ya tsoro ni ya ja wayannan almajiran kauye kaza daga gari kaza bangaren wane suke su kuma na gari kaza bangaren wane suke so da haka sai a fara in ba a isa ba sai a fara jefa jefe sai wayannan su jefo wannan wannan sai su jefo nan wannan gaba ɗaya sai al'amari ya hargitsi amma mutabassirai kwararru ana yin haka to sai su nanna dai kayan su in dai sun san akwai abin da suke so su cimma kar ka yaudar kanka kai ka san kanka miyagun ɗabi'unka da waye ba wani ne zai gaya ma ba kai ka san in sun gyaru ka sani in ma ba su gyaru ba ka sani to da haka ka zauna da miyagun ɗabi'u kuma wai a haka kana da miyagun ɗabi'u wai kuma ka ce ka zauna ka naɗa rawani ka ɗautar cikin tarbi wai kuma mu ringe su ka ja ina in ka kwanta bacci tun karfe goma asuba ya an taba ka kuma wai shehi ne kana kana jan buri ne ya an taba ka ka ja su ina ka nuna musu ne ka koya musu ne ka cuce su ka bata ka batar a lura nan shehu ibrahim ne rasulullah ake magana bayan ma'aikin sai wafati ga wani shehu abdullahi shi jida bayan shi ga shehu suka yi shehu ibrahim yana cewa wani shine ubana na ruhi na fata an bayyana ka je duk zawiyoyi da kake gani duk rigingimin da suke faruwa a zawiya za ka samu daga nan ne shi sirri ba a gadansa sirri ba a gadansa za ka gaji komai za ka gaji dukiyar mahaifi za ka gaji waye sirri ba dole bane ka gada zai iya yiwa ka gada abinda mahaifinka Allah ya bashi na daraja da mukami ya rasu Allah ya kato kan ya dauko ya baka Allah yana haka in ya ga dama kuma wani almajirin gidanku da ya zo daga inugu wallahi sai Allah ya dauke ka sokan mahaifin yana rasuwa alherin da sirrin da komai sai ya dauke sai ya dora mu idan dai in dai sirrin shehuwa na ake so to sai dai a tafi inugu in dai shi ake so wanda bi yake so to wallahi dai yi in ya tafi inugu to sai dai a bi shi a nan za a sabo a nan za a ci gaba da sabo amma nan a zauna sai dai a yi ladabi ga 'ya'yan malamai da 'ya'yan shi malamin ka 'ya'yan su wai ladabi amma in dai abin da kake kwankwada ne gun zato ka tafi inubu yana can can Allah ya kai tabaraka wa ta'ala kuma haka ya ga dama haka yake saboda shi ma mahaifin ba shi ya ba kansa ba shi ma haka Allah ya bashi na gidan wasu ne ya dauko aka bashi shi ma kuma aka zo aka sha abun sa ya tafi to Allah kuma ya dauke ya kai wajen suwa to galibin rigingimin zawiyoyi wannan sai a ce ai almajirin gidanmu ne haka ne almajirin gidanmu yawa kuma sirrin gidanku yana gunsa dole sai an je gunsa za a za a nema shi kuma wajibi ya maka ladabi na cewa kai dan malamin sai na wannan amma kuma in aka shiga maganar ma'ariba da to kuma nan kuma shi ma sai sai an bi shi haka lamarin yake haka lawan yake yanzu misali karami yanzu shi Abu Fatih radiyallahu anhu ba ayan shehu Ibrahim ne suka dinga tasowa kuma suna zuwa gunsa ba su taso su hawo jirgi su zo gunsa kuma almajirin gidansu ne me yasa saboda su sun san menene yadda al'amarin Allah yake aka tashi suna suka dinga tasowa suna zuwa gunsa wanda manya daga ciwa wanda ba su zo ba gunsa tun daga kan shi Abdullahi radiyallahu anhu shi Abdullahi ne radiyallahu anhu wannan ba a ba mu gani ba ba mu tsokata ba amma dai da ke abubuwa ne da da an yi sa a bidiyo duk ga su nan mun gani ba mu da waye lokacin amma dai duk mun gani a bidiyo za su taso su zo me yasa saboda me kan mahaifinsu ya rasu yana faɗan abu kayo fati yana faɗan abubuwa dangane da shi sun gana ko wani lamari a gaskare an fahimta to haka tsari yake amma kai baka kwankwaɗi komai ba ba komai a ganga kawai shi kenan sai kuma ka ka natsara wani ka kafa da'ira ka ce wai dole dole wai sai an zo sai an yi waye sai an yi waye ita siyasa fa da ba harka addini da ba ba siyasa ba ce yawwa ita siyasa shi kenan magana ce ta kuɗi da waye da kaga dama kana da fawa da jama'ar ka bayan ka kauce kuma ka bankara ɗanka ka ɗora saboda jama'a suna nan naka kuma ita jama'a ita ce kasuwa a siyasa ba waye ba amma ita ɗariƙa da addini ba haka yake ba kuma mu'ahilat nan duka an faɗe su abu kaza wani ga abin da zai cancanta yi wani ga shiga shiga shi da sauransu saboda haka sai shawar jalawa ce min ba'adi bismillahi ثم الحمد لله ذي الدول العظيم المجد farawa ta hakika an fahimta shine abin da ya gabata a gaban munufa wani abu ko bai rigaye shi ba sannan ya fara da alhamdulillah shi kuma farawa wanda take ibafiya shine abin da ya gabata a gaban munufa din ko da wani abu ya rigaye shi dan koyi da alqur'ani ko bismillahir rahmanir rahim sai me sai alhamdulillahi rabbil alamin to dan koyi da alqur'ani littafi wanda yake mabuwayi da aiki da abin da yazo a hadisin bismillah da hamdala wanne ne hadisi kullu amrin bi billahi wa fi bismillah fa huwa aqdau kullu ko abtaru ko kullu amrin bi billahi wa fi bilhamdi fa huwa aqdau au kama kala hadisan nan kwaya biyu duk lamarin da yake ne alkadari da ba a fara da bismillah ba da ba a fara da godewa Allah ba wannan Allah yana shafewa abin albarka duk abin da za a yi na addini to a yi bismillah sannan a godewa Allah in ba haka ba wannan al'amari zai zama abin shafewa albarka shi ne shi yace bayan bismillah sai godewa Allah sai godiya gawa lillahi ga Allah wannan da aka ce alhamdulillahi al istigraqul jins shi yasa sai ka ji a fassara da ake ci a ce dukkan yabo kakkaragi saboda alfin jinsiya ce duk jinsin yabo in dai yabo sunan abu ya tabbata ga Allah ba wani sa ba alhamdulillah dukkan yabo ya tabbata ga Allah shi ya cancanci yabo tabaraka wa ta'ala da rukunan yabo da rabe-raben yabo zai daule ubangiji wanda shine sa'idul in'amil wasi al'amil wasi mu abocin ni'imomi mai lata shine da dauri an bayyana mu abocin ni'imomi wanda suke mayalwata ubangiji abin sufantawa ne da haka da'iman har abada al'azimil majadi mai girma mai girma adabun adabun muradibin ne ko da al'azim da al-majad da al'azama da almajad ai duk ɗaya ne bi ma'ana an fahimta duk girma ne mai girma mai girma tabaraka wa ta'ala domin shi almajad shine al'azamatu da ɗaukaka ma'anawiya so da haka bayan yabo ga Allah tabaraka wa ta'ala sai ya faɗi manufa ta yin ruhul adab kuma sai me yasa aka rubuta littafin ruhul adab sai sai nasihatun minni ila ikhwani nasihatun wannan khabarun ne muqaddamun لمبتدا محذوف تقديره هي هو هي نصيحه وانا لجاج ko huwa nasihatun wannan littafi na ko nasiha ne minni daga gare ni ila ikwani zuwa ƴan uwana nasiha an an ce nasiha ta taro alhairin duniya da lahira me ma'anar nasiha shine ikhlasul ra'ayi min al ko almini lil mansuhi wa isari maslahati shine tsantsanta ra'ayi daga algush ga wanda ya nemi kai masa nasiha ko ga wanda za ka yi wa nasiha kuma ka zaɓi maslaharsa akan taka minni daga gare ni ma'ana tana fitowa daga gare ni tana faruwa daga gare ni ila ikwani zuwa ƴan uwana a tafarkin kyautayi daga nan ne za a san yace Allah ce ka rajala qad takhallaqa bi akhlaqin lahi ya dabi'antu da dabi'u na Allah tabaraka wa ta'ala wanda haka ake so kowa ya zama at-takhalluq bi akhlaqir rahman wani dabi'u ne shine ar-ra'afa war-rahama bi khalqin lahi jin kai da tausayi ga halitta Allah fadallahum ala ma fi sa'adatu ya shiryar da su abta abinda arzikin zai gaci wa bawzum da rabon su bidu kulihim da shiga su fi da'iratul fadl war rida a cikin da'iran nan ta falala da yarda fa qala radiyallahu sai fada radiyallahu fal tumsiku lamu dinnan ta zama lamu ne lamul amri ko ma'ana yana umarni Allah kara masa yadda ku yi riko bil azmi wal hazmi ko kudirin aniya da kudiri dai wa tamassuki bi quwwati idan riko da karbi la'annahu bi quwwati tamassuki yasul salahu wal falahu da riko mai karfi ne rabo da gyaruwa yake tabbata wal fawzu da sabon rabo wannan da da tsira fi darain gida da lahira me aka ce da annabi haya ya yahya khudhil kitaba bi quwwa saboda haka abinda ake riko da shi na addini ba ka yi riko da shi sako-sako kai riko da karfi ba kai sako-sako ba ta abin da ka kama da ƙarfi to za ka cimma muradi wallahi ko abu ne aka buɗe maka addu'arsa kake ta roƙonsa ba ji ba gani to Allah zai baka abin ne haka ibnu adayillah ya faɗa cikin kan go duk abin da kaga ka riƙe wa wuta amma duk abin da kaga ka dan yi addu'a ɗaya biyu uku huɗu ya kai wa idan don abin bai dame ka ba dama kai ma baka sa a gaba kana so ba da haka ɗaya biyu uku dama ba za ka samu ba sai ka bari amma duk abin da kaga ka rike wa wuta ka nemi a to an an bude maka kofa za ka samu abin bai bude maka addu'a ba sai da ya nufi cewa zai baka abin man fitiha lahu babu du'a ilam yughlaq lahu babu ijabati wanda duk aka bude mai kofar roƙon abu to ba za a rufe maka kofa amsa ba saboda haka abin da kaga kana so su gaba da naci zaka samu to ai riko bi quwwatin da ƙarfi wamsusuku sai ce faltumsuku bi quwwatin domin da kuwa din nan ne yasulul falahu was salahu wan najaw wal fawz bid darain ko ku riko da tariqata tijani ai tariqal mansuba lil qulub al maktum tariqa wadda ake danganta ta ga qulub al maktum al khatim muhammad al ma'lum shaykhuna wasilatina ko shaykhina wasilatina ila rabbina ahmad bin muhammad bin muhammad tijani ala sallallahu alaihi wa arda wa nabi fa huwa nafatun min nafatir rabbi shi bushan rahama ne daga bushe bushen rahaman ubangiji liman kana yabta gil hidaya ko ga wanda yake neman shiriya wal qurba da kusanci in tijani ana rubuta shi da li kasril fawqiya ta din nan kai mata kisra wata kifin jimi jimin din nan kai mata ba tijani ba tijani asali kenan mu Hausa mu ne muka mai da shi tijjani ko ko mun fi ya fi sauki to bita amma sai ce wa qad tushaddadu ana cewa tijjani din an fahimta amma aka kawo qad ta biyo bayan fi'ili mudari naziri me me yake nufi yakan daga dalalatin sa yakan zama me a'a wa qad tushad daga ci akwai shak amma kuma akwai wata dilalar wanda ita ce za ta dace anan yace بكسر الفوقية وتفريب الجيم سيتي وقد تشدد يا كرنت قري للتقليل بكينونا سنديتي وقد أقول إمام ابن حجر الأسقلاني أتكلم مقدمة بلوغ المرام da ya kai ce waqad aqulu bukhari wa wani ko ya faɗi wani wani formula to wannan tana nuna in ka bi bulugul baram daga farko zuwa ƙarshe ba za ka samu irin wannan da yawa ba kattin kamar yadda kattin in ta biyo bayan fi ilimin zalim wani lokacin kuma ta kan zama ni taƙiƙ din qad ya'lamu Allahu al-mu'awwiqina minkum wal qa'imina ikwanihim halumma ilaina wala yasnul ba'sa ila kaga nan kad ai wala ka ce ko litta qalilu ko listat ko wane ba ko to shine amma a nan da yake wakat tushaddadu ya karanta kwarai ana yi mata shadda amma ya karanta kwarai an fitowa tijani kabilatin ita kabila ce tijanata din ma'arufa a basani bis sahara istarqiya a sahara ta gabas a Algeria wa hum akhwalu shaykhina na radiyallahu anhu wa anna bihi am sune rafanai yan uwan mahaifiya na shehu tijani radiyallahu anhu amin saboda haka zamu dakata anan zamu tashi tariqa ma'adul fadli war ridwani za mu dinga yin masjid tsakanin ruhul adab din insha Allah da da halul masail ko ne mu bashi ko wannan 40 wannan 20 insha Allah tabaraka ta'ala sai Allah ya kai mu kuma wani satin Allah ya gatar da mu Allahumma